الله خير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ƙaddara haɗuwanmu a wannan gari na Jos a jihar Filato a cikin wannan hall na University of Jos Multipurpose Hall domin halartar wannan samina karo na talatin da biyu wanda jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna take gabatarwa duk shekara domin ƙara faɗaɗa ilimi da fahimta ga waɗanda suke jagorancin gabatar da tafsirai da hudubobi da wa'azi da karantarwa da haka muna roƙon Allah ya saka ma wanda suka assasa wannan ƙungiya da masu gudanar da ita da dubu-dubu na miliyoyin alheri Allah kuma ya wanzar da mu akan tafarkin samu daidaici abinda aka bani na gabatar shine al-Imam Malik wa mazhabuhu Imam Malik da mazhabarsa to ni da matakin farko sai na je na yi ta tattaro bayanai daga littattafai masu tarin yawa har sai da abin da zan gabatar na tattara kusan shafi ɗari biyu da wani abu to sai kuma na duba cikin takardar da aka turo min ta gayyata aka ce abin da zan rubuta kada ya wuce shafi goma sha biyar to sai yadda zan yi in mayar da shafi ɗari biyu da ‘yan kai ya koma shafi goma sha biyar a nan ne aka yi ta saboda bayani akan mutumin da ya shekara tamanin da bakwai yana karantar da alkur'ani da fassararsa yana karantar da hadisi da fassararsa yana amsa fatawoyi kuma yana hedikwatar da dukkan musulmi yake so ya je gurin shine madina da aka daga duk duniya ana kai masa fatawa a lokacin duk duniyar musulmi ana kai imam malik fatawa saka sai ya zama mahaɗa ce da kowa ya zo zai gan shi zai ji shi kuma zai ɗauki fatawarsa ko karantarwarsa ko ruwayarsa ya tafi duniya ije iyaɗa ta wannan yasa aka samu manyan makarantu na mazhabar imamu malik waɗanda adadinsu ya kai kusan guda biyar ko shida bayan ta madina to sai na yadda, yadda zan yi in taƙaita waɗannan bayanai na tarihin Imam Malik to amma wancan shafin nawa ɗari biyu na yi talhisin sana mai da shi abubuwa guda goma wanda kuma shi ne na yi ƙoƙarin shigarwa cikin wannan ‘yan warƙa mai shafi goma sha biyar wa ba'ad fa inna nashra siyari ulama'i salafi salih min ahsanil a'mal liyaqtadiya bihim man ba'dahum وليعرفوا لهم فضلهم ومكانتهم وهذه الرسالة المختصرة إسحام في هذا الباب ونشر لسيرة عالم الأعلام الفقيه الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى وجزاه عن الأمة خيرا أقدمها للمؤتمر المسمى العمل الصالح بهدي الله ورسوله أساس النصر في حياة ابن آدم والذي أقامته هيئة شؤون التربية والتعليم تات إشراف مجلس العلماء لجماعة إزالة البدعة وإقامة السنة التي أسسها الشيخ إسماعيل بن إدريس بن زكريا رحمه الله تعالى المركز الرئيس أو المركز الرئيسي يجوز جوس نيجيريا من يوم الخميس إلى يوم الأحد وجزاه فجزاكم الله خيرا a akwai abubuwa guda goma da mutum ya kamata ya sani game da imamu malik na farko imamu malik ta ɓangaren nasabarsa al'asbahi ne alhimyari ne almadani sannan ta ɓangaren iyayensa sunan mahaifinsa maliku bin anas bin malik bin amir mahaifiyar imamu malik sunanta aliya bintu sharik al-azdiya imam malik yana da ɗalibai al'imamu zahabi ya kawo manyan malamai dubu da ɗari hudu wanda makarantar imam malik ya yi a tsawon shekara saba'in malamai dubu da ɗari hudu kowanne shi ma hamshakin malami ne ba ɗalibai ake nufi ba malamai malamai kalmar jinjina ta da kyau malami malami malami mai tsayuwa da kafarsa wanda imam malik ya yi dubu da ɗari hudu a tsawon shekara saba'in da yana koyarwa domin ya fara koyarwa yana ɗan shekara sha bakwai ya ce kuma ban fara koyarwa ba sai da manyan malamai na mutum saba'in na je na same su na ce shin ya halatta in zauna in ba da karatu suka ce ya halatta sannan na zauna na fara ba da ilimi sai da malamai saba'in suka yi min shaida in zauna in ba da ilimi sannan na fara za mu ji wannan sannan ta fuskar littattafai da imam mali ya wallafa suna da yawa amma mashuhuri shine muwadda da mudawwana za mu ji manyan almajiransa da suka yada waɗannan karatuttuka manhajin karantawa imamu malik shine za mu ji usulin mazhabarsa guda goma sha hudu waɗanda aka gina mazhabar imamu malik a kai sannan akwai iyalansa imamu malik ‘ya'yansa duka ƙwaya hudu ne maza uku mace ɗaya kuma abin mamaki duk ‘ya'yan imamu malik ƙwaya ɗaya ne kawai ya karatu ragowar kasuwanci suke da sana'a da sauransu suka yi rayu amma ita ‘yarsa mace nan ita ma ta yi ilimi don an ce tana zama a bayan labule idan aka karanta hadisi ba daidai ba ko fata hita dan ja labulan ta girgiza sai a gane cewa to akwai gyara a wannan abin da aka bayar sannan akwai a an haife shi a shekara ta casa'in da uku hijira ɗari bakwai da sha ɗaya miladiya sannan ya rasu a shekara ta ɗari da saba'in da tara hijiriya ɗari bakwai da casa'in da biyar miladiya yana da shekaru jinjin saba'in da tamanin da bakwai tamanin da bakwai yau tsakaninmu da imamu malik shekara dubu da ɗari biyu da sittin da uku ka yanzu har yau shekara dubu da ɗari biyu da sittin da uku amma har yanzu ana tuna imamu malik bisa gudunmuwa da ya ba addini shi sa lokacin da ya wallafa muwaɗa sai wasu abokansa na karatu kowa ya je ya wallafa muwaɗa sai gari ya cika da muwaɗa ibn jurayt muwaɗa malik muwaɗa kaza muwaɗa kaza aka ce imam abokan karatunka da sa'anninka a karatu sun ji ka rubuta muwaɗa Allah ya ba ta karɓuwa su ma sun yi gasa da kai kowa ya wallafa muwaɗa sai ce ku bari na Allah ne zai dawama yau in ba a karatu ba wa yake jin ma akwai ta muwaɗa in ba ta maliku to muwaɗan maliku sai da ta zama ruwaya tamanin da yan kai zan gaya muku adadin ruwayoyin imam malik ya rayu a lokacin da daular musulunci ya rayu a tsakanin khalifa khalifa khalifa khalifa sai da yara khalifofi goma sha biyar ne imam malik ya rayu a lokacinsu khalifa na farko alwalid bin abdulmalik bin marwan wanda shi ya wato hau mulki a shekara ta 86 ya kuma sauka a 96 ya yi mulki na shekara tara sai suleiman bin abdulmalik bin marwan shi kuma daga 99 ya hau ya shekara 100 a ta shekara ta ɗari da ɗaya ya sauka shekara biyu kacal yai sai yazidu bin abdulmalik bin marwan shi kuma ya hau a shekara ta ɗari da ɗaya ya shekara biyar ko hudu yana kan mulki sai shisham bin abdulmalik bin marwan shi kuma ya hau a shekara ta ɗari da biyar ya shekara goma sha tara yana gudanar da mulki na khalifancin musulunci na duniya sai alwalid bin yazid bin abdulmalik shi kuma ya yi shekara ɗaya ne kacal sai kuma yazid bin walid bin abdulmalik shi kuma ya yi wata biyar kacal sai ibrahim bin walid bin abdulmalik shi kuma ya yi wata biyu ne kacal sai kuma marwan bin muhammad bin marwan shi wannan shi ne ya shekara biyar da wata goma to daga nan sai daular umawiya ta ƙare sai daular abbasiya kuma ta karɓa waɗancan shugabanni guda tara duk sun yi zamani da imamu malik sai kuma waɗannan biyar a daular abbasiya su ma sun yi zamani da imamu malik su ne akwai abul abbas as-saffah abdullahi bin muhammad wanda shi kuma ya hau a shekara ta ɗari da talatin da biyu ya kuma rasu a shekara ta ɗari da talatin da shida ya yi shekara hudu sai abu ja'afarul mansur shi kuma ya hau ɗari da talatin da shida zuwa ɗari da hamsin da takwas ya shekara ashirin da biyu a kan kujerar mulki sai muhammadul mahadi shi kuma ya yi shekara goma a kan mulki sai musal hadi shi kuma ya yi shekara ɗaya da wata biyu sai harunan rashid harunan rashid bin muhammadul mahadi shi ne ya kwashe shekara ashirin da biyu a kan kujera to a lokacinsa imam mali ya rasu waɗannan su ne khalifofi guda goma sha biyar daga daular umawiya tara daga daular abbasiya biyar waɗanda suka rayu da imam malik a lokacinsa to sai abinda imam malik ya gada al'imam malik a madina irayu a madina ya girma a madina ya karatu a madina ya kafa makarantarsa kuma a madina ya rasu duk malaman imamu malik da aka lissafa kusan ɗari bakwai da wani abu malaman imamu malik wadda ya ruwaya hadisi a gurinsu sun kai ɗari a cikinsu guda shida ne kaɗai waɗanda ba a madina suke ba duk malamansa na madina ne to baya zuwa ko ina daga aikin hajji sai ya dawo madina a nan ya rayu a nan aka same shi a nan aka karatu to imam malik sai ya gaji ilimin madina gaba ɗaya shi kuma ilimin madina waɗanda suka shahara da shi akwai umar bin khattab akwai zaidu bin thabit akwai kuma ubayyu bin ka'ab waɗannan su ne suka gadar da ilimi wato ainihin a madina sahabban da suka rayu a madina ragowan bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam duk sun tafi yada addinin musulunci a ƙasashe amma sahabban da suka yi ragowa a madina sahabbai 152 ne su kuma sai suka karantar da manyan tabi'ai shahararru da ilimi mutum 170 sai kuma atba'i tabi'ina wanda aka samu 133 manyan malamai waɗanda imam mali yana cikinsu waɗanda suka shahara da fatawa a cikin sahabbai waɗanda ake jin fatoyinsu imam mali ya gina mazhabarsa a kai akwai umar bin khattab akwai ibn umar akwai zaid bin thabit waɗannan ukun an ce fatoyinsu yana kama da fatawan juna akwai ali bin abi talib akwai kuma ubay bin ka'ab akwai abu musa al-ash'ari waɗannan su ma fatoyinsu yana kama da fatawan juna waɗannan guda shidan in ji ali bin madini yace kana al-qada'u fi ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallama fi sittatin umar ali Abdullah Zaid bin Sabit Abu Musa al-Ash'ari Ubay bin Ka'ab waɗannan su ne suka haifar da tawagan nan ta al-fuqaha us-sab'a al-fuqaha us-sab'a wasu gogaggun malamai guda bakwai da aka yi su a Madina abinda yasa ake kiransu al-fuqaha us-sab'a wataran kalifan musulmi na duniya Umar dan Abdul Aziz ya shigo Madina sai ya ce a tara masa manyan malamai waɗanda zai dinga musu fatawa akan harkar mulki da gudanar da al'amarin al'umma sai aka ce to yanzu dai a madina ba wanda suka shahara kamar waɗannan su bakwai sai aka kirawo su ya yi mitin da su ya ce to ku ne shahararru ko mafi yawan ku ‘ya'yan sahabbai ne da wanda suka yi karatu a gurin sahabbai idan abu ya taso ma daula ta musulunci za a dinga neman fatawa a kanku amma dan a samu ittifaki in fatawa ta zo ku bakwan nan ku haɗu ku yi fatawa guda ɗaya to shi ne aka sa musu suna alfuqaha'u as-saba'a to su waye waɗannan akwai kharija kharija ɗan zaid bin thabit zaid bin thabit shine sakatare general na majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wanda annabi alaihi salatu wasallam ya tura shi ya je ya karatun boko a kwana 17 yace yahuda suna rubuto min wasiƙa da yaran su to ni kuma ina so a san wanda isan yaran su a cikin al'ummata yace a bani dama in je in shiga makarantar sa amma bazan dade ba shine ya je kwana 17 ya dawo ka gama yayi primary yayi secondary yayi jami'a yayi rubutu yayi karatu ai ka san wannan baiwa ce ai baiwa ce ana 6334 system kai ka je ka yi 6334 system na kwanaki mai kwan na shekaru baiwa ce saboda kwazo da himma sai Allah ya bude masa ya zo ya ce annabi alaihi salam ai na gama karatu yanzu duk wasikar da suka rubuto maka zan karanta in za ka ba su amsa zan rubuta musu da yaran su to ɗansa zai kharijatu bin zaid yana cikin fuqaha usaba wanda shi ya rasu a shekara ta 100 daidai bayan hijira na biyu ubaidullah bin abdullah bin mas'ud cikin fuqaha sab'a kun ji ɗaya ɗan sahabi ne to wannan kuma ɗan Abdullahi ɗan Mas'ud ne Abdullahi ɗan Mas'udu shine ɗan gajeren nan na majalisa Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda sahabbai wata ran zai zai ciro icen yin aswaki sai suka kafafuwansa ƴan ƙanana sai suka tuntsire da dariya sai Annabi alaihi salatu wasallam yace kafar ɗan Mas'udu kuke wa dariya na rantse muku da Allah ta fi Uhudu nauyi a wurin Allah shine wanda ya da kikirji yace wallahi لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه إبل لركبت إليه yace da na san wani mutum a duniya da ya fi ni sanin alkur'ani kuma in na hau abin hawa zai kai ni gurinsa da na je na same shi yace wallahi ma nazalat ayatun illa wa ana a'lamu aina nazalat wa fi man nazalat babu wata aya tun daga suratul fatiha zuwa suratul nas dan masaudi yace ban san inda ta sauka ba ko ban san akan wa ta sauka ba kuma annabi alaihi salatu wasallam yace me sai ya karanta qur'ani da dumudumin sa danye danyen sa to ya karanta qira'a abdullahi dan mas'ud to dan sa ubaidullahi bin abdullahi bin mas'ud yana cikin fuqaha usaba shi kuma ya rasu a shekara ta 99 bayan hijira sai abubakar bin abdurrahman bin al-harith shine na uku shi kuma shi ma abdurrahman bin al-harith sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya rasu a shekara ta 93 bayan hijira sai sa'idu bin musayyib sa'idu bin musayyib za mu ji ruwayoyinsa a wajen imam malik ya rasu a shekara ta casa'in da hudu sai suleiman bin yasar almajani shi wannan bawa ne aka yanta shi kuma ya zama malami kaji wani iko na Allah bawa ne aka yanta shi bayan iyansu musulunta ya zama malami kuma aka dora shi akan akan akan akan akan shugabanci suleiman bin yasar kenan almajani ya rasu a shekara ta 104 sai urwatu bin zubair bin al'awam urwatu bin zubair bin al'awam shi ne ake masa taken sahabi ɗan sahabi kakansa sahabi kakansa sahabiya baban kakansa sahabi baban kakansa sahabiya domin shi urwatu ɗan zubairu ne zubairu ta ɓangaren uba a zubairu bin al'awam yana cin al'ashiratun bashiru na biljanna to ta ɓangaren uwa kuma yana auren asma'u ita kuma asma'u ya sai na abubakar ce shi kuma abubakar babansa da babarsa sun musulunta babansa usman wanda aka fi sani da abu kuhafa ya musulunta mahaifiyarsa salma wacce aka fi sani da ummul khairi ta musulunta shi kuma abubakar ya musulunta ‘ya'yansa duka guda hudu sun musulunta matansa guda uku daga ciki duk musulmai ne da aka sai kuma aka haifi wato abdullahi bin zubair da urwatu bin zubair su kuma suka zama jikokinsa da haka sahabi dan sahabi dan sahabi dan sahabi da kuma yana cikin al'asharatu yana cikin fuqaha usaba'a ya rasu a shekara ta 99 sai qasim bin muhammad bin abubakar cikin yayan abubakar akwai muhammad shine dan autansa a cikin maza wanda asma'u binti umais ta haifa lokacin da aka tafi aikin haji to shi wannan muhammad dan abubakar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wafati gaba ɗayan shekarunsa biyu a duniya to shi ma ya tashi yayi karatu har ya haifi ɗa shi ma ɗan ya zama malami shine Qasim bin Muhammad bin Abubakar bin Siddiq to shi ma yana cikin al-fuqaha us-sab'a waɗannan su ne aka yi ittifaki wasu kan ƙara da wasu malamai biyu ko uku amma dai waɗannan bakon su ne aka yi ittifaki cewa su ne al-fuqaha us-sab'a waɗanda Imam Malik ya gaji ilimin su shi kuma ya rasu a shekara ta ɗari da takwas tushen mazhabin malikiya mazhabin malik an gina ta akan alkitabu was sunnatu wa ijma'ul umma wal qiyas wa ijma'u ahli al madina wa qawlu sahabi wal masalih al mursala wal istishab wal bara'atu al asaliya wal ah, wa- wal awaid shine al adatu akwai al-istiqra'u akwai saddu zari'a akwai al-istidlal akwai al-istihsan akwai al-akhdh bil akafi akwai al-isma akwai ijma'u ahli al-madina waɗannan su ne tushe guda goma sha hudu da aka gina mazhaba imam malik akai kenan zaka iya cewa mazhaba imam malik al-qur'ani ce mazhaba imam malik littafin Allah ce mazhaba imam malik sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mazhaba imam malik ijma'in sahabbai inda an ce sahabbai sun yi ijma'i to imam malik baya ketawa sannan mazhaba imam malik qaulus sahabi ce sannan shar'u man qablina sannan ah, amalu ahl ijma'u ahli madina sannan alqiyas sannan al-istihsan sannan al-masalih al-mursala sai al-urfu wal-ada sai saddu zari'ati yana riko da saddu zari'ati toshe kafar barna dan barna za ta zo a toshe kafarta kafin ta iso mazhaba imam malik ta samu tadawuri ta fuskoki guda uku na farko ta mazhaba imam malik ta kafa a lokacin sa har zuwa shekara 282 a wannan mataki ana kiransa matakin marhalatul thubuti wal, eh, wan- wan nushu'i wato matakin kafuwar mazhabar a wannan lokaci fitattun malamai da suka assasa mazhaba imam malik akan dangana ta ga mutum biyar na farko shi kansa imam malik na biyu ibn al-qasim na uku asdu bin furat bin sinan sannan kuma sai suhunun ko sahanun ko suhunun waɗannan su ne mutum biyar waɗanda suka assasa ko kuma imam mali ya assasa mazahaba waɗannan hudun suka yada ta a duniya sannan sai mataki na biyu shine wato marhalatu tadawur yadda mazhaba imam mali ta ciju- ta ciru ta bazu ta yadu a duniya a wannan wannan matakin kuma akwai shahararrun malamai guda bakwai waɗanda ake jingina kafuwar mazhaban malikiya zuwa gare su na farko akwai ibnu abi zaid al-qayrawani mai risala akwai alqadi abdul wahab mai at-talqin akwai ibnu abdul bar mai kafi da al-istizkar da at-tamhid akwai qannuji mai al-muntaka akwai ibnu rushd al- mai muqaddimat ibnu rushd kakan da kuma ah, jikan da al-qadi iyad mai al-mustanbata to sai kuma daurul istiqrar ko marhalatul istiqrar shine mazhabar ta zauna ta yadu a duniya kowa ya santa waɗanda suka yi wannan kuma su kuma malamai shida ne akwai ibnu hajib wanda ake kiransa sahibul ummahat yana akwai wasu manyan tafai guda hudu da ake kiransa ummahat za mu ji su a gaba akwai alqarrafi mai az-zakhira akwai kalil mai muktasar akwai hattab mai mawahibul jalil akwai dirdir mai asharhil kabir akwai addasuki mai hashiya waɗannan su ne matakai da mazhaban malikiya ta kafa a nan sai kuma shiyuk malik manyan malaman da imam malik ya fice ya ya yayu a hannunsu imam malik ya taharrar ruwaya an istiqati duna gairihim farawa an qarabati mi'ati shaykhin imamu malik a wajen ruwaya yana taka tsantsan ba kowa ke karɓar ruwayarsa ba don haka malamansa na hadisi waɗanda aka shina sun kai malami guda ɗari Ah, akwai ayyuba saktiyani ayyuba saktiyani abubakar albasari an ce siƙa ne tabtun ne hujjatun ne ya rasu a shekara ta 131 abin nan yana cikin wato malaman imam malik akwai kuma a imam mali ya rawaito hadisai guda hudu daga wannan malamin ayuba saktiyani a gurare hudu a cikin muwadda akwai rabi'atu bin abdurrahman al-farrukh shi kuma ya rasu a shekara ta 130 imam mali ya rawaito hadisi 37 a cikin muwadda daga wannan malami wato rabi'atu wanda ake kusa ne da rabi'atul ra'i akwai zaid bin aslam al-adawi shi kuma ya rasu a shekara 136 imam mali ya ruwaito ruwaya 88 daga gare shi akwai kuma salim ibn abi umayya ya rasu a shekara 129 imam mali ya rawaito hadisi goma sha bakwai daga gare shi akwai sa'id bin musayyib bin kaisan al-maqburi mai gida a jikin makabarta wanda ya tashi zai gida sai je gindin makabarta ya gida aka ce malam saboda me ce dan kan wahalar da da na rasu sai a tsallaka a shaka na ciki eh to babban malami ne ya rasu a shekara ta 120 kuma imam mali ya rawaito hadisai guda takwas a cikin muwadda daga gare shi akwai salabatu bin dinar abu hazim al-madani imam mali ya rawaito ruwaya takwas daga gare shi a cikin muwadda akwai abdurrahman bin al-qasim bin muhammad bin abubakar as-siddiq ya rasu a shekara ta 126 imam mali ya rawaito ruwaya 28 daga gare shi akwai muhammad bin muslim az-zuhri wanda ya rasu a shekara ta 124 shi wannan malamin az-zuhri shine wanda suka fi sabantawa da malik sosai domin da fatoyinsa da ruwayoyinsa a cikin muwadda sun kai 283 283 akwai muhammad bin munkadir at-taymi shi ya rasu a shekara 130 akwai nafi'u maula ibn umar ya rasu a shekara ta 117 yana cikin wato shahararrun wato malaman imam malik akwai tafai da aka wallafa muslim bin hajjaj ya rubuta littafi mai suna shiyuku malik a ciki ya kawo malaman imam malik gaba daya akwai shiyuku malik na muhammad bin qasim akwai tasmiyatu shiyuku malik waɗannan din reference ne sai waɗanda suka yi karatu a hannun imam malik وقد تتلمذ تتلمذ على يد الإمام مالك خلق كثير وخلق كثير أوصلهم القاضي إياد إلى ثلاثمائة وألف وقال الزهبي هم أربعمائة وألف أتكن سير ألام النبلاء دا القاضي إياد يجي الماجري إمام مالك دبوني دا دريئكو sai imamu zahabi ya ce a'a dubu ne da ɗari hudu shi ya faɗi wannan magana ta siyar alamin nubala juzu'i na takwas shafi na hamsin da biyu shi kuma wacce a cikin tartibul madarik tartibul madarik na alƙadi iyad ne a juzu'i na ɗaya shafi na sha uku shi ne kuma wata baiwa imam mali ya ce duk malaman da na yi karatu a gurinsu mafi yawansu sai da suka dawo suka yi karatu kuma a gurina haji wata baiwa ya ce mafi yawan waɗanda na yi karatu a gurinsu kafin na mutu sai da su masu kawai suka sa littafi suka karatu a to nan sai ka ce to me ya faru na farko ya nuna maka matsayin da Allah ya kai shi sun karɓa shi kuma matsayin da Allah ya kai su ya karɓa bai fara fatawa ba sai da malamai saba'in suka sa masa hannu da ya fara kuma karatun suka gi ya tattara abin da su ba su da shi sai suka dawo kuma gurinsa suka ce imamu ma mun zo mu karatu a gurinka to wannan wani abin alkhairi ne qala rajulun kuntu ata'allamu minhum qalla rajulun kuntu ata'allamu minhu ma mata hatta yaji'ani wa yastaftiyani yace kadan ne daga cikin wanda ne karatu a gurin su waɗanda ba su zo guri na sun nemi fatawa sun yi karatu a guri na ba yana cikin littafin tabaqatul tabaqatul fuqaha na ashirazi shafi na 68 ya kawo wannan magana fitattun almajiran imam malik wanda duniya take daga su a cikin wancan 1400 akwai abdurrahman bin al-qasim al-utaki abdurrahman bin al-qasim al-utaki ya rasu a shekara 191 akwai abdullahi bin mubarak al-hanzali ya rasu a shekara 181 akwai abdullahi bin maslamat al-qanabi ya rasu a shekara 221 akwai abdullahi bin wahab alfihari ya rasu a shekara 197 akwai muhammad bin idris shafi'i ya rasu a shekara 204 akwai ma'anu bin isa al-qazzaz ya rasu a shekara 198 akwai yahya bin sa'id al-qattan ya rasu a shekara 198 duk waɗannan malamai ne na a daga a gani mazhaba imam malik tana da ban mamaki dukkan mazhabobin nan guda hudu to suna cikin mazhaba Imam Malik ga bayani Abu Hanifa yana gaban Imam Malik amma wata ruwaya ta zo wanda malamai suke jinjina ta tukunna cewa Abu Hanifa lokacin da ya zo ziyara Madina ya zo wajen Imam Malik ya karanta hadisi goma sha takwas a gurinsa daga cikin hadisan akwai hadisin albikiru tusta'zanu wa iznu hasumatuha wastayyibu ahqqu bi nafsiha min waliha wannan ruwaya Abu Hanifa ya same ta ne a wajen Imam Malik in wannan ya tabbata to Abu Hanifa yana cikin almajiran Imam Malik sannan na biyu al-Imam Shafi'i dama shi dan gida ne an san babban malaminsa da yake takama da shi a duniya shine wa al-Imam Malik to shi ko Imam Ahmad bin Hanbal ai ba ma almajirin Malik bane almajirin almajirin Malik to saka shi yasa kaga sauran mazhabobi ko ana yawan fada tsakanin mazhaba da mazhaba ba a sa malikiya wanda suka fi yawan fada tsakanin su shine mazhabar Ahmad bin Hanbal da mazhabar Shafi'i ko mazhabar Abu Hanifa da mazhabar Shafi'i saboda mazhabar Shafi'i ta fi karkata zuwa ga hadisi kan cakaukau ita ko mazhabar Abu Hanifa ta fi karkata zuwa ga fiqhu can cakaukau wannan sai ya jawo ake yawan samun kace nace tsakanin su amma malikiya ba a kace nace da ita to sai marawahul akabir akwai littattafai da na faɗa wajen guda takwas da za a duba akwai marawahul akabiru an malik na muhammad bin makhalad wanda ya shekara ta 331 akwai tabaqati fi marrawa an malik shi kuma wanda abdullahi bin abi dulaym al-qurtubi wanda ya sa shekara ta 351 ya rubuta akwai arruwatu an malik na addaru kutini wanda ya rasu shekara ta 385 akwai arruwatu an malik na abinu aim al-asbahani wanda ya rasu shekara ta 430 akwai asma'ur ruwatu an malik an imam malik na al-khatib al-baghdadi wanda ya rasu shekara ta 463 akwai jamharatu ruwatu malik na al-qadi iyad wanda ya rasu shekara ta 544 akwai asma'ur ruwatu an malik na al-imam az-zahabi wanda ya rasu a shekara ta 738 sai madarasatul malikiyya malikiya tana da manyan makarantu akwai madarasatul um almadarasatul um ita ce madina akwai akwai akwai almadarasatul iraqiya makarantar iraki akwai almaghribiya ta maghrib ta maghrib ta hada da tunus da kairawan da morocco kenan a yanzu da kuma wato hadde nan su murtaniya su algeria su libya haka zo nan najeriya duwada ana kiranta makarantar magharib akwai makarantar andalus ita kuma makarantar andalus ita ce wacce ta rayu a cikin turai mun je har makarantar imamu malik lokacin da muka je kasan turai mun je spain masallacin da abdurrahman ad-dakhil ya gina wanda yanzu aka mai da shi coci ake zuwa ake biyan kuɗi ake shiga dan da muka shiga sun hana mu mu yi hoto sun hana mu mu yi bidiyo za mu shiga suka ce da ganin ku musulmi ne muka ce eh daga ina kuke daga najeriya to nan gudun kun ga saboda muka ce ai mun san tarihin komai suka ce to ba a biduwa ciki muka ce to shikenan bari mu shiga mai abin mamaki alƙiblar har yanzu tana nan ta masallaci da ayon da aka rubuta amma duk ciki kuma coci ne gabaki ɗaya da da da da gunkina da wane ne da wane ne da wane ne sauransu masallaci abin nan kurtuba mun je kurtuba mun je madinatu zahara mun yawo sosai a cikin spain wannan tafiya da muka kwana wani lokacin da na ci shehi nake gaya masa hausawanmu da ke zaune a turai sun gayyace mu mu je shine muka je faransa muka je italy muka je jamus muka je belgium muka je kuma spain to a spain din da muka ga waɗannan abubuwan na tarihi ya tuno mana da wannan makaranta ta imam malik da ke kurtuba da ke kurtuba to waɗannan makarantu makarantar uwa ɗin ita ta madina akwai manyan malamai fiye da goma sha ɗaya da suka asasa ta bayan imamu malik akwai usman bin kinana usman bin kinana shi ne ya zauna a kujerar imamu malik bayan wafatinsa kuma an ce ya shekara ishirin tare da imamu malik shekararsa ishirin yana ɗalibta a gaban imamu malik shi wa usman bin kinana shi ne wanda shi ya rayu a shekara ya rasu a shekara 185 bayan wafatinsa sai abdullahi bin nafi as-sa'id ya zama akan kujerarsa shi wannan sa'id din shine imam mali yace ko nayi wafati kakkaban madina don kai ne ka zaka zauna ka koyar da mutane a madina to shi ya yayi wafati a shekara 180 shi ma da biyar shine ya zauna a kujerar wato usman bin kinana bayan wafatinsa sai kuma al-mughirah bin abdurrahman wanda ya rasu a shekara ta 185 shine wanda aka ce ibnu abin hadith yake cewa shi Muhammad wato da kuma almugirat bin abdurrahman da muhammad bin dinar su ne mafiya sanin fiqihu a madina kuma almajiran imam malik ne sun zauna a kujerarsa akwai muhammad bin maslama ya rasu a shekara ta 210 shine aka ce annahu jama'al ilma wal wara'a yaban da malamai suke wannan almajiri na imam malik muhammad bin maslama suka ce jama'al ilma wal wara'a mutum ne da Allah ya bashi ilimi kuma ya bashi taka tsantsan yana da tawazu yana da kankan da kai yana da gudun duniya kuma babban malami ne shine wannan Muhammadu bini wa bini dinar bini masalamata akwai Abdul Malik bin Majishun ana yawan faɗan Ibn Majishun Ibn Majishun ya rasu a shekara 214 akwai kuma Mutarrif bin Abdullah ya rasu shekara 220 har sai ma wasu na cewa Mutarrif bin Abdullah shi ne mu'assasin mazhabar malikiya bayan wuce waɗancan malaman ma'ana shi ya yada ta a yankin gabaki ɗaya ƙasashen larabawa ana yin malikiya ta hannun wannan mutsarrif ɗin sannan akwai asbagu ana jin malam asbagu aiko akwai wata matsala mai ƙauli biyar a malikiya mutumin da ya rasa ruwa ya rasa ƙasar temama ya rasa ruwan alwala mai zai yi ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي أقصى ما قال مالك وأسبق وأشحب يقضي والأداء لأشحب وللقابسي ذو العلم يومي لأرضه لوجه وأيد للتيمم مطلبا وإذا كارس ruwan da zaka yi alwala ka rasa ƙasar da zaka yi taimama ya zaka yi sai imamu yace ba sallah ba ramuwa ibnu qasim yace akwai sallah akwai ramuwa ashabu ya ce akwai sallah ba ramuwa asbagu ya ce akwai ramuwa ba sallar a lokacin sai malam kabis ya ce ka yi ima'i da hannunka ya kalli ƙasa sai ka shafa a fuska da hannunka la yi kallifin lahu nafsa illa sa da waɗannan mun ga ibn al-qasim suna cikin waɗannan manyan dakarun imam malik to shi a haris bin miskin shi ya fi shahara a hadisi amma almajin imam malik ne shi yasa aka tambayi al-imam al-bukhari wai a duk duniya wani hadisi ya fi inganci aka tambayi bukhari sai ce an malik an nafi an ibn umara an nabi sallallahu alaihi wasallam silsila zahabiyya ce hadisin da ya fi kowanne inganci a gurinsa a duniya imamu malik ya ji daga nafi'u nafi'u ya ji daga dan umar dan umar ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to an zo karshe a ilimin hadisi inda al-imam al-bukhari to shine shi akwai asbagu bin al-faraj ya rasu a shekara 225 akwai haris bin miskin shi ma 250 akwai muhammad bin abdullahi bin abdul hakam ana yawan faɗarsa a malikiya ibn abdul hakam ya rasu a shekara 268 akwai muhammad bin mawaz akwai littafi ma mawaz 269 wannan yana cin tartibul madarik ka nemi wannan littafin tartibul madarik in dai kana son ka san imamu malik to ka nemi littafin tartibul madarik na alqadi iya akwai al at-tasnifu al-fiqhi fil mazhab al-maliki na dr muhammad alami akwai al-mazhab al-maliki madaris wa muallafatu na ustaz muhammad muhtar wani mutumin kasar shanqidiya to ya ake zama malami a mazhaban malikiya mu da muka yi karatun zaure mun yi littafi goma sha uku a gaban malami sai suka ce mana fato ba ku komai ba wannan somin taɓi ne akwai sauran karatu muka ce iye suka ce wallah ba ku komai ba kama ku je ku ce kanku malamai mun yi ƙawa'idi mun yi hadari mun yi ashimawi mun yi ibn ashir mun yi ibn rushdi mun yi kurtubi mun yi iziya mun yi risala mun yi aqrabu mun yi ashalul masalik mun yi muktasar to aka ce ba ai komai ba wanne ne tsallaki wanne littafi ake a mazhaban malikiya a zaure wanda na tsallaki askari yawwa askari to sai wanne na faɗi risala goma sha biyu sun fito akwai wani littafi da ake a malikiya a ƙasarmu nan ta hausa a gaban malamai ba sharhi ba matani cikin sha biyu na wanda ban faɗa ba wanne ne misbahu sali ai sharhi ne na aqrab na na na ashalul masalih ashalul masalih ha tufa ita ta alƙali ce a ba a sa ta alayi tufa ba ta koyar da alwala da tsarki da sallah shi yasa sai suka ce wannan kitabul qudat alal mazhabul maliki to amma bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid shi duk littafin da bai bude da kitabul dahara ba to ba a sa shi a littafin fiqh akara wa kallah in dai bude da kitabul dahara ba sai a ce wannan na alƙalai ne shi kuma abin da zai magana almudda'i wal mudda'a alaihi yadda ake gane alkali mai gaskiya wajen yanke hukunci to wannan shine na alkali asif shi ya fi karkata zuwa ga kafa alkali amma a mazhaban malikiya amma fiqhun malikiya shine wanda zai fara da kitabul dahara ya kare da kitabul qada ko kuma kitabul jami fi al akhlaq to waɗannan ne in an ƙara da shi ya zama sha uku kenan ko to sai wanne sai wanne ya kara makalla mun kara wannan saura sai wanne a lamu ya ci zukaki sha hudu sai wanne a an sa muktasar talqin daga baya shigo da kuma ai kaga na faɗi na faɗi waɗannan guda ummahat gaba ɗaya ba a yin su talqin ya shigo daga baya amma waɗannan dai su ne shahararru waɗanda da an faɗe su kowa yake faɗa yanzu kultufan malikiya da ake bugawa a magare duk umma hat ɗin yanzu ana sai da su duk shuruh ɗin nan muktasar yana da sharhi sun fi hamsin akwai wani yanzu mai mujalladi saba'in ina jin da biyu wanda wani mutumin murtaniya ya yi ana samunsa a kasuwa yanzu ina jin na gaya maka ma ko shi eh kana da shi ko to sharhin muktasar ne mujalladi saba'in a kalla. ga malam ya mallake shi in kana so ka biya kuɗi ka tafi maktaban malam ka je kawai ka gan shi nan tafiyar karatu ta ba asarat don wani ya yi tafiyar wata guda akan hadisi ɗaya kuma akwai wanda ya ɗauko fatawa ibnul qasim ya ce kafin na taso daga misira na je wajen imamu malik karatu duk fatoyin imamu mali mafi yawa na haddace su na je ne da in tabbatar shi ya faɗa haka ibn qasim ya faɗa Allah ya musu albarka Allah ya musu rahama to akwai littafai na usulul fiqhi akwai na fiqhu akwai na alqawaidul fiqhiyya waɗanda suka shahara wanda dai a ƙasar mu dinnan dai ga sunan suna karuwa wataƙila dai su kai 20 ma an ta an ci gaba da lissafawa to sai suka ce to yaya ake karatun fiqhu suka ce shekun fattahun aƙalun rajjahun kutubun sihahun wa mudawun watan wa ilhahun wanda ake yin karatu suka ce shekun fattahun ka samu malamin da Allah ya masa buɗi yana da ilimin ka je gabansa wa aƙalun rajjahun kai kuma ka zama kana da hankali mai rinjaye mai fahimta wa kutubun sihahun ka samu littattafai ingatattu na mazhaban malikiya waɗanda aka yarda da su aka yarda da abin da ke cikin su sai mu dawo mutum wa ilhahun ka kafe ka kafe ka kafe kuma kai naci ala la tanalu ilma illa bi sittatin sa'umdika an majmu'iha bi bayani zaka'un wa hirsun wasdibarun wa bulgatun wa irshadu ustazun wa duli zamani eh suka ce to sai an waɗannan matakan to sai abu na ƙarshe dama na ce muku shafi 200 na rubuta da 'yan kai sai kuma aka ce mai da shi shafi 15 to nan ne ne na rasa mai zan saka a ciki mai zan cire amma dai sha Allah tun daga shaga yana zaune zan yi kokari a dan buga a fito da littafin mai waɗancan shafukan domin ya zama ya taimaka mana wajen sanin wannan mazhaba tamu ta malikiya da irin gudunmawa da malikawa suka bayar a ɓangaren ilimi da addini da fatoyi da sauransu abu na ƙarshe sai istilah istilahat na mazhaban malik akwai al'ahkamu taklifiya akwai al'ahkam alwada'iyya al-ahkam at-taklifiyya su ne hukunce-hukuncen nan guda biyar da mai ahalar ya ce wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukuman lahi fihi wa ya ulama'a wa ya ƙatadiya bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam allazina ya dulluna ala ta'atin lahi ويحذرون من اتباع الشيطان ولا يرضى لنفسه ما رضيه المفلسون الذين ضاءت أعمارهم في غير طاعة الله فيا حسرتهم ويا أولى بكائهم يوم القيامة حتى يعلم حكم الله سكتي حكم الله على المسألة بيرني الواجب المستحب المباح الحرام المكروه duk abin da kake karantawa za a ce maka wannan wajibi ne wannan mustahabbi ne wannan haramun ne wannan makaruhi ne wannan halal ne alfaz suna bambanta fadila sunna da sauransu fardu da makamantansu to sai ku ba al-ahkamut taklifiyya al-ahkamul wada'iyya shi kuma abubuwa goma sha ɗaya ne akwai akwai as-sihhatu akwai al-fasadu akwai as-sababu akwai asharɗu akwai al'illatu akwai kuma al'ada akwai al'ada akwai al'i'ada al'ada wal'ada wal'i'ada akwai al'rukhsatu akwai kuma al'azimatu waɗannan su ne ake kira al'ahkam al'wada'iyya sai kuma mafhumat su mafhumat guda sha ɗaya ne ko aka da makalla sha ɗaya ne sif washirin alilwalaƙib سنيا وعد زرفين حسر أغيا مفهوم الشرط مفهوم الإلا مفهوم العدد مفهوم اللقب مفهوم ظرف مكان مفهوم ظرف زمان مفهوم الصفة أه؟ مفهوم الغاية سين الصف واشترك اللل مفهوم الإلا ولقب مفهوم اللقب سنيا مفهوم الاستثناء وعد مفهوم العدد ظرفين زمان ومكان wa hasarin da mafhumul hasar a gaya da mafhumul gaya to shi ake kira mamtuk da mafhum mantuk da mafhum to shi mantuk din shi kuma suka ce mana shi kuma mantuk din shi kuma akwai abin da ake kira nas akwai zahir akwai muawwal akwai mujmal akwai am akwai khas akwai mutlaq akwai muqayyad akwai amru akwai nahyu masu goma sha ɗaya ne to waɗannan duk ilahadi ne mazhaban malikiya idan aka ce madaniyuna ana nufin wasu shahararrun malamai da suka riƙe mazhaban malikiya a madina in an ce masiriyun ana nufin waɗanda suka shahara a makarantar misira akwai iraqiyun wanda suka shahara a makarantar iraki akwai magariba wanda suka shahara a makarantar magarib akwai saba'a in an ce rawahu saba'a ko anis saba'a to alfuqaha saba'a kenan in an ce jumhur ana nufin jullun ruwata an malik mafi yawan masu ruwaya daga maliku sun rawaito shine jumhur a mazhaban malik akwai kuma akhawani idan a malikiya kana karatun malikiya kaji an ce akhawani ana nufin muqarrif da ibnu majishu in kaji an ce qaribani ana nufin ashabu da ibnu nafi in kaji an ce qadiyani a mazhaban malikiya ana nufin wato alqadi abdul wahab da kuma ibnu nafi su ake kira da wannan da ibnu qattan sai kuma an ce alqudatu kaji an ce alqudatu a malikiya ana nufin ibnu qassar abdul wahab abul walid al baji in kaji an ce al ustaz abubakar dardusi al imam al mazini in an ce shaykhani a malikiya ana nufin ibn abi zaidun da alqabisi in kuma kaji a cikin khalil bin ishaq mai muktasar shine wani malami yace tun daga yaqulu shehu haffala iskala fala iskala yace mas'alar karshe da muktasar ya tattauna ya fara daga yaqulul faqiru ya kare da fala iskala kamar yake cewa daga bakara zuwa nasi ko daga fatiha zuwa nasi to shi kuma sai ya ce daga yaqulul shehu yaqulul faqiru zuwa fala iskala to mas'ala anan wasu ce tsakanin manduki da mafumi ta kai matsala dubu ɗari biyu malam an yi malamai yanzu kawai malam malam muke sa kawai na an yi malamai kai an yi karatu gaskiya kamata mu dage mai karatu an yi karatu yanzu waɗannan malan akwai wanda yake cewa wato game da muwaɗa shahararrun masu ruwatanta su goma sha bakwai ne a madina shahararrun masu ruwayata mutum biyu ne a maka shahararrun masu ruwayan muwaɗa 28 ne daga iraki goma daga misira sha uku daga magarib da andalus sai kuma kairawan guda biyu sai tunis guda biyu sai sham guda bakwai total adadin yawan muwaɗa da ruwayoyi daban-daban ruwayan na ruwayar Muhammad bin Hassan Ashebani, ruwayar Yahaya bin Yahaya Al-Laisi Al-Magharibi Al-Andalusi, ruwayar Ka'anabi, ruwayar kaza sai ka haɗa ruwaya 81. Akwai ɗalibin da ya je gaban Mali ya shekara 40. Sai ce ma Mali zan koma gida. Sai ce ya kamata ka koma gida. Ka je kai ma abin da ka sani ka sanar da mutane. Wani kuma ya ɗauko mas'ala arba'in ya je kai me tambayar ka in an tambaye sai ce wannan zan tafi madina kai fa masu tambayoyi su har hada mun zan tafi madina ya hado tambaya arba'in sai zo je imam mali ya sallama ya ce na zo da tambayar garin mu guda arba'in imam mali ce to zauna wacce na sani in amsa wacce ban sani ban ce maka la'adari to ana tafiya malam me wannan ce la'adari wannan fa la'adari wannan fa la'adari wannan fa la'adari wannan fa a cikin arba'in ne ya amsa sha uku saura nawa kenan 27 ya ce la'adari ya ce to ina koma garinmu a kara makalla mai zan ce musu ya ce ka ce maliku ya ce la'adari ya ce duk malamin da ya cire la'adari a cikin koyawarsa ya halaka inda ka cire la'adari ka ce ka zauna a kujera duk fatawar duniyan nan za ka amsa ta to ka halaka don ba wanda aka ba shi ilimin duk duniyan nan shi kadai saboda haka wannan tawazu ne na Imam Malik yace la adari kaje yace la adari nisful ilmi la adari nisful ilmi rabin karatu kace baka sani ba to ka huta to wannan shine abinda Imam Malik ya shahara da shi ta bangaren tawazu Imam Malik ya gamu da jarabawa wanda kowane malami yana gamuwa da ita akan mas'alar talaq laysa ala mustakrahin at-talaq wani ne ya zo ce imam ina da fatawa ice me fatawarka ya ce mutumin da aka tilasta shi aka matsa masa bigairi iradatihi wa bigairi ikhtiyarihi ya saki matarsa ta saku imam Ali ce bata saku ba sai yan siyasa suka dauki wannan hadisi tashi tun da yan siyasa suke hada fitina tsakaninmu da tsarin malamai da siyasa wallahi Allah ashe ba sabu abu bane akramakallah kawai ɗan siyasa sai ya ɗauki wannan hadisin sai fatawa sai je gaya wa sarkin gari imam mali ya ce a yi muku tawaye me ya haɗa sakin aure da ta ce yawwa idan ya ce in an maka tilas ka saki matarka ba ta sako ba kenan wanda aka tilasta shi ya bi wani shugaba ko ya masa ba'a ko ya masa cafa ita ma ba ta yi ba abin da yake nufi daga nan sai wajen khalifa na duk duniya aka ce imam malik yana kira a muku tawaye imam malik din imam malikin din da kakanmu ya same shi har gida ya ce maliku ka rubuta mu wadda Allah ya ba ta karbuwa duk duniya ba a yi littafi a lokacin kamar sau bayan alkur'ani mai girma ka ba ni dama in mai da shi doka duk duniya a daina aiki da komai sai mu wadda imam malik ya ce a sahabbai sun yadu a duniya sun zuba ilimin da babu shi a cikin mu wadda idan na ce a tsaya a kan muwaɗa in an samu wani abu da ba a cikin muwaɗa kuma alheri ne shi baya za a yi da shi ce kai dai haƙuri ya ce to ga kyauta ta dinare dubu imam ali ce ala saka da alheri ya sa ta ƙarƙashin fulo sai ce to ka tashi daga madina ka dawo bagada da sai ce kuɗin fa suna nan ba inda zani in ku dan amin kyauta ne to gata tana nan ba a taɓa ko kwabo a ciki ba ku ɗauki kuɗin yace ba zan ban Madina ba saboda girmama Madina da yake bayawo da takalmi a Madina to sai aka kaiwa wancan sarkin musulmi na lokacin wannan fatawa sai ce kai yana son ya tabbatar sai kira Ja'far bin Sulaiman shine gwamnan Madina a lokacin shi kuma ashe yana jin haushin taruwa da ake a majalisin Maliku ba a taruwa a fada kamar haka idan malamai suka kira wa'azi sai a cika in yan siyasa sun kirawo sai a ki zuwa saboda wannan na Allah ne wancan na kuɗi ne ashe yana jin haushin Imam Malik to da ya samu wancan umarni cewa ana yada fatawar sakin aure bisa tilas bai yi ba ana mai da ita bai'a bisa di tilas bata yi ba ya kira Imam Malik ya tabbatar haka haka shugaban ya ce masa sai ya tura Imam Malik masu fatawa su je su tambaye shi wai dan ya tabbatar yana fatawa ko baya yi so ne zo ya ce ya imam ina da wani mata da nake aure tana da ƙani ƙanin yana shan giya in ya sha giya sai ya zo gidana to shine na kore shi da na kore shi sai je gaya wa iyayensa wai na da ke shi su kuma suka zo suka tsira ni da makami sai na saka musu yarsu to ni kuma da naga za su kashe ni sai na saki yar to me hukunci na sai ce sakin bai yi ba sai ce yawa na samu hujja sai maimakon ya tambayi imamu malik ga abin da ake juya fatawaka kai kai bayani cewa fatawaka ai tun da nace muku an yi shugabannin daular duniya guda goma sha biyar ƙarƙashin imamu malik ya taɓa samun matsala da wani ta bai kamata a fassara shi da ɗan tawaye ba ko yana kira a tawaye ba amma saboda a haɗa faɗa tsakanin malamai da shugabanni na siyasa to sai ya turo imam malik ka daina yin fatawa akan saki na tilas imam malik ce wannan ba ilimi na bane fatawar abdullahi dan abbas ce kuma abdullahi dan abbas shine kakan daular abbasiya kakan su ne ya banna fatawar sai ce aje a dauko imam malik a kai shi kasuwa a zane shi ana karatu an cika sai ga askarawa suka ce taso imam malik ce to ni kada ka ce in tashi ka kuka ku tashi sai aka ja malam ya ce wa ɗalibai kan kowa ya taso don ba da shi aka ce ni aka ce in taso kuka ku taso sai aka yi kasuwa da shi aka je wai don aulakanta shi a cikin jama'a kasuwa ya ku jama'a wannan waye shi ne maliku ko to ga shi nan za mu zane shi aka dinga tsala masa bulala aka dinga tsala masa bulala aka dinga tsala masa bulala daga wannan lokacin imam malik bai ƙara zuwa jam'i ko juma'a ba saboda fitsari ne baya riƙewa da an tambaye shi me yasa a ƙarshen rayuwarka ka daina zuwa jam'i da juma'a yace bata masallaci nake da fitsari ciwon da suka ji min sun raunata ni da almajirai suka yi ca imam mali yace ku hakura sai sarkin ya ji labari sai gashi ya zo ya zo musamman akan wannan kadiyar yace imam wallahi tallahi ban sa shi ya dake ka ba na rantsi da girman Allah ina girmama malamai da malanta zan sa ai masa duka gwamnan yadda ya da ke kai mawale ce a'a na yafe masa ya ce kasan dalili ya ce a'a ya ce kai babanka shi ne aliyu kakanku aliyu ɗan abdullahi ɗan abbas shi kuma ɗan abbas abbas ammin annabi yaya gidan annabi za su cuce ni in ce ban yafe masa kun ci albarkacin gidan annabi da kuka kusa ba na neman bashi a duniya ba na neman bashi a lahira na yafe masa nihina ke ga malam a ƙarshe ina ƙara godiya ga shugaban majalisar malamai shugaban ƙungiya da kuma wannan ƙungiya da ta bani wannan dama a gurguje na zo na gabatar da wannan abu a takaice kuma ina fata abinda aka ji na kurakurai ko na tuntuɓin harshe Allah ya yafe mana saboda ɗalibin ilimi in ka bashi ina ga dama ana ba ɗaliban ilimi ne su gabatar da abu don aji abinda aka koya musu ya zauna ko akwai gyara da kafin da tafin an ji gyara ko kuskure ko tuntuɓin harshe sai a sanar da ni in gyara wasu malamai sun gaya mana cewa ka rike abu uku a rayuwarka in kana neman ilimi na farko an tambaye ka abinda baka sani ba ka ce baka sani ba ba zai rage ka da komai ba na biyu in kayi karatu daga baya sai ka gane abin da ka faɗa ɗin na akwai kuskure to ba laifi a darasi na gaba ka ce jama'a darasin da ne na bayan nan daidai guri kaza na yi tuntuɓin baki to da ka gas daidan shi ne kaza a rajo ilal haƙi khairu minat tamadi alal babi so muna fata Allah ya wannan kungiya albarka Allah ya ji kan wanda ya asasa ta Sheikh Ismail Idris da kuma Sheikh Abubakar Gumi da sauran malamai na sunna da suka yi gwagwarmaiwar kafa wannan kungiya a wannan ƙasa Allah ya musu Allah ya ji kansu ya musu rahama Allah ya albarkaci gidajensu wanda yake jagoranci Sheikh Sani Haya Jingir da kuma Sheikh yusuf sambar gaci na je musamman kaduna na masa gaisuwa na rasuwar ɗansa da sauran manyan malamai da suke wannan kungiya ina muku fatan alheri yadda kowa ya zo allah mai da shi lafiya wassalamu alaikum
Ah, alhamdulillah Allah ya saka da alheri Allah ya karba jama'a kun ga wannan karatu an miƙo mana an bamu sai a yi ƙoƙarin faɗaɗawa ga almajirai iri na waɗanda suka riga suka tara kuma sai a yi munajiyar abin Allah ya karɓa. Ina so akarmakumullahu a cikin abin da nake so na yi ta'aliki da shi a kansa ina da nukuɗa mas'alar saddu zari'a a cikin mazhabar imamu Malik. Saddu zari'a toshe kafar ɓarna. shi saddu zari'a matsalar saddu zari'a ga wani sa ta a aikace ba kowa yake ganewa ba malam a sheikh ismaila idris rahimahullah lokacin yana aikin soja yana deputy imam na 3d nan jos sai aka je za a yi wani a harshen sojoji za a yi fati shugaban malam ɗin shi chief imam ɗin a lokacin mejo alhassan sai suka yi magana da na'ibinsa sheikh ismaila idris ya ce to dipiti za mu je gashi an shirya fati za mu je sai sheikh ismaila idris ya ce a ranka ya daɗe chief imam a fatin nan fa akwai giya ce eto dipiti ba mu za a ba mu coca-cola ne da sauran lemo wanda za mu shako wanda ba shi ba giya ba ne ya ce to yanzu chief idan aka je aka sami ga imam a gurin teburin imam da mataimakinsa da sauran sojoji musulmai su coca-cola ne a kan tebur ɗinsu ko fanta da sauransu to idan wani ya zo wucewa sai ya ce kai na wuce sojoji suna fati kowa da kwalba a gabansa har cik imam ma yana gurin to shi wannan mai wucewa ya za ka yi ka ka nuna masa kai baka cikin wanda aka jera musu kulabin giya sai sheikh ismaila idris ya ce masa ranka ya daɗe ni shawara ta da ni da kai da irin mu kar mu je don menene akwai saddu zari'a a gurin shikenan chief imam din kuma Allah ya saka masa da alheri Allah ya ji kansu duka sai ya ce dipiti haka din yayi daidai kun ga an yi amfani da saddu zari'a sannan kuma malam ya ka mana ziyarar da suka je spain inda aka juya waɗansu masallatai suka zamo ainihin coci amma ba a ma taɓa ginin ba duk wanda yake kallon tashar talabijin ta aljazira wacce ta shafi wannan ya ga wannan ainihin masallacin da aka mai da shi ainihin coci amma kuma da yake addinin nan na allah ne jama'a watakila waɗansu ma sun ji ronaldo ɗan bol ɗin nan ko ronaldo ɗan bol ɗin nan to ya musulunta kuma ɗan spain ne saboda haka in allah ya yadda za a yi ta karatun malam ruwa ko makwai ce dama daga can nake sannan kuma auto ni na gani a abin nan to to to to to al- al- Allah Allah ya tabbatar ya tabbatar da ya musulunta Allah ya sa ya musulunta to saboda haka akramakumullahu wannan ainihin muhadara da malam ya bamu mai faɗi Allah ya karba Allah ya karba Allah ya karba kuma kamar yadda malam ina jin ko Dr. Hassan Dikko ne wannan karatu da aka yi mana fa ko masu tafsiri karatun naku ne kai ma in ka je za ka isar to ka tatse abin da ya daidai da jama'ar da za ka isar musu waɗanda ba su iya alwala ba ka ɗauko wannan karatu mai zurfi ka rika yaɗawa kai za a yi wahala kafin a fahimce shi amma in ka fara da kitabun tahara za a samu sauƙin abu Allah ya saka da alheri Taib. cikin masu ta'aliki akwai malam abdulsalam abubakar jega shugaban matasa na jihar kabi ko? na'am? na jihar kabi su haka suke fada kabi suke cewa bismillah minti daya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نفركو من رقاء الله سبحانه وتعالى مؤسسنا wannan kungiya Sheikh Ismail Idris bin Zakariya da malamin sa na tauhidi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ta'ala ka ji kansu da rahama khalifan malam na farko shine a sheik muhammad sani haya jingir da mataimakansa tun daga mataki na ƙasa har zuwa rassa allah ta'ala kai musu gudunmuwa saboda haka ya 'yan uwa musulmai da yake kamar yadda aka ambata ana yin abin ne a dugurguje wannan babban malami namu shine malam aminu ibrahim daurawa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya saka masa da alkhairi gaskiya duk abin da ya kamata a faɗa a tarihin imamu malik gaskiya ya ambaci abubuwa waɗanda suke masu muhimmanci a daga cikin abubuwa waɗanda malam ya ambata cikin masadif na at-tashri'ul islami a mazhaban malikiyya malam ya kawo guda goma sha biyu wanda yake lokaci na abbai basuwa ba na san in ga lokaci malam zai bi su daki-daki ya yi bayani a kansu to dama inda muke shan wahala da matsala ga wasu ɗaliban ilimi suna buɗe bakuna suna cewa imamu malik yana saba mahadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan tarihi da Malam ya ba ba haka bane ka dauko muwatsa ta Imam Malik tun daga kitab na farko kitabu qutus sala haka kai babin ta na ƙarshe babu asma'in nabi sallallahu alaihi wasallam duk babi wanda Imam Malik zai gina akan wata matsala ta addini sai ya kawo hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'an ne ya kawo maganganun sahabbai sa'an ne ya kawo maganganun tabi'ai sa'an ne ya ce ƙala malikun imamu malik ya ce kuma ba fita ne zai yi ƙarƙashin hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba zai je fidda fahimtarsa tsakanin magana annabi da ta sahabbai da ta tabi'ai in ka bi muwatsa za ka ga wannan abu na biyu malam ya ambaci daga cikin masadir na imamu malik akwai alkitab shine alkur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to inda ake shan wahala ga wasu ɗaliban ilimi akwai bambanci tsakanin annassu da zahirun nas idan aka ce annassu wajen malaman usul fiqh musamman na malikiya shine ma la yahtamilu illa ma'anan wahidan matsala wadda ba ta ɗaukar hukunci sai ma'ana guda shine nassi to wanda ke cewa imamu mali yana saba ma hadisi ka tambayi ina na imamu mali ya saba ma nassi na alkur'ani ko na hadisi dama inda matsalar take wajen zahirun nas idan aka ce zahirun nas a mazhaban malikiya suke cewa ma yahtamilu ma'ana yaini au aksar min zalik duk abin da zai ɗauki ma'ana biyu ko ma'ana uku ko sama ga haka to shine ake ce da shi zahirun nas to shi gudan ya gani bai ga ɗayan ba to sai ce an saba ma hadisi misali wanda ya zahari ga matarsa abubuwan da Allah ya ambata a ƙarshe in bai samu ba aka ce fa it'amu sittina miskina ya ciyar da miskini sittin to wannan kalmar ta miskin tana ɗaukar ma'ana biyu tana ɗaukar ciyar da mutum sittin kuma tana ɗaukar almuddu tana ɗaukar mudun nabi ina fata an gane wannan kalmar ta miskin tana ɗauka a ciyar da miskini sittin kuma tana iya ɗauka mi tana iya ɗauka almuddu to kaga wanga shi aka ce ma zahirun nas zai ɗauki ma'ana guda biyu ma'anar wadda ta hirin jayi sai a ce qaulun raji wadda an karin ja sai a ce qaulun marju to mafi yawan wahalar da muka sha ga ɗaliban ilimi iri na a yau to ire-iren waɗanga matsaloli na biyan mazhaba ba imamu malik muke bi shakasiyarsa ba fahimtar imamu malik ƙarƙashin ayoyin alƙur'ani da hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekul islam ibn taimiyya in ka samu littafinsa majmu'ul fatawa mujalladinsa na ishirin da ya zo yana magana a kan mazhaban malikiya yake cewa man tadabbara usulul islam wa qawa'id shari'a ya ce waje da usula malikin wa ahalil madina a sahil usuli wal kawai ibn taymiya ya ce in ka haɗa mazhabobin duka ya ce to mazhabar imamu malik ta fi kowane inganci a duniya mujaddadi shekhu usman dan fodiyo allah ta'ala ka ji kansa da rahama ba malike ne abdullahi bin fodiyo duk yadda kai zanzana ilimi a yau wallahi ba kai karatun malam abdullahi ba dan ya rubuta littafi a halin yanzu sama ga littafi 200 da wani abu waɗanda sun ka shigo ga hannu to ɗan uwansa Sheikh Usman dan Fodiyo a cikin littafin sa Tawfiqul Muslimina ala hukm mazahibil mujtahidina da yazo yana magana akan mazhabobin ga na malaman fiqh fiqh yace anna ulama al muslimina radiyallahu anhum ajma'ina ajma'u ala anna man qallada mazhaban min tilka al mazahib laqiya Allah saliman wa yusiluhu zalika almazhabu ila aljanna to saboda haka abin da yasa kun ga muna dora fatoyin mu kamar yadda malam ke ba mu umarni idan muka je wajen tafsiri a ce mu yi fatawa ga mazhaban malikiya duniya ta tabbatar mazhabin imam malik shi ya kusa ga alqur'ani da fahimta ta hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi
Allah ya saka da alheri mai ta'aliki na gaba malam talha abubakar kantana bismillah
to alhamdulillah malam allah ya saka da alheri shugaban majalisar malamai ta ƙasa da kai mana wannan zaɓi ka ba mu wannan jajirtaccen malami mai bincike kuma wanda yake ba da karatu da haƙƙinsa gwargwadon hali sheikh muhammad aminu ibrahim daurawa sanannen malami a wannan ƙasa ta najeriya da ma ƙasashen duniya baki ɗaya malam allah ya saka da alheri da wannan zaɓi sheikh daurawa muna maka godiya kuma muna maka addu'an alheri don gaskiya fi sabilillahi ka fito mana da abubuwa masu matukar muhimmanci Allah ya sa sakamako aljanna to ni ta'aliki na zan dora ne akan wanda dan uwana ya sauka akai yanzu Sheikh Abdulrahman ah, Sheikh Abdulsalam Jega yayi magana akan nassan da zahir wato yana magana akan yadda Imam Malik yake kulawa da hukunci da yake nassan domin kasan mutane ba su san da yawa masu sukan mazhaban malikiya ba sa fahimtar ma'anan nassan bari mu misalin hadisi guda ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kana sallah in wani yazo zai wuce a gaban ka ka tunkuɗe shi haka ne idan ka tunkuɗe shi idan ya kifa me yace kai aka ce faktulhu to shin wannan kalman faktulhu nassan ne ko zahir idan ka ce nassan to kenan annabi ya baka umarni ka daina sallah ka kama yaki to in ba wawa ba waye zai fahimci annabi haka yake nufi kuma gashi ya ce sibabul muslimu fusuqun wa qitaluhu me to yanzu aka ce wannan nassin in ka dauki hadisin nan nassan ne to in zaka bi umarnin annabi kenan in mutum yazo zai wuce a gaban ka kana sallah in ka tunkuɗe shi yake me zaka yi to ina sallar ka kuma to ina kake da wancan hadisin to kaga abinda ake nufi da wannan kalmar faktulhu a nan zahir ne ba nassan ba ne to mazhaban malikiya da sauran malamai suna kulawa da wannan na biyu kamar yadda mala abdulsalam ya yi magana a kan ibn taimiyya karin magana da ibn taimiyya ya a wannan babin da kake magana da yake faɗin ingancin mazhaban malikiya ya ce shi ya sa imamul buhari mai sahihul buhari idan zai kawo hadisai a kowane babi a cikin sahihul buhari duk babi matukar akwai hadisin da aka samo daga imamu maliku zuwa ga manzon Allah to imamul buhari bai taba dora hadisin wani malami akan na imamu maliku ba ku je ku duba buharin kuma haka za ku samu amma da na faɗi wannan wani da ya zo zai mun raddi sai ya ce karya ne ga hadisi nan da ruwayan maliku amma imamul buhari ba na maliku ya kawo da farko ba sai na ce a ce maza ya karanta hadisin da ya karanta hadisin sai aka ga hadisin mawkufi ne akan sahabi bai kai ga annabi ba na ce masa to kaga hadisin maliku da ya zo a nan a kasa don hadisin bai danganta shi ga annabi ba shi ya sa buhari bai kawo shi na farko ba amma in dai hadisi ne wanda ya tashi har zuwa ga manzon allah kuma ruwayan imamu maliku to wallahi buhari baya ɗora hadisin kowa akan wannan a cikin sahihul buhari to a sai mai zagin imamu maliku yayi riko da buhari yana nuna maka shi jahilin buharin ne imamu maliku ne aka tambaye shi mutumin da ya yi alwala ya shafi azzakarinsa ya za ya ce alwalarsa ta kare sai wani ya zo ya ce don me ai an tambayi annabi mutum rajulun tawadda'a summa masaha zakarahu mutum ne ya lala ya shafi azzakarinsa sai annabi ya ce hal hiya illa bid'atun min ai azzakari yankin jikinka ne ba komai sai aka ce don haka mun bar wa maliku hadisinsa ce ba su gane ba ne imam maliku ya bibiyi hanya kafin ya tabbatar farko hadisin da ya ce in kai alwala ka shafi azzakari hadisin dan kubni ali ne hadisin kuma da ya ce idan kai alwala ka shafi azzakari alwalarka ta kare sai ka zake hadisin abu huraira ne to maliku da yake malami ne da ya ga waɗannan hadisai guda biyu sai ya bi matakai guda uku dama idan nafsi ya yi mu'arada matakai uku ake bi a tabbatar da wanda za a tabbatar mataki na farko ka kalle su duka biyu zai iya yiwa duka biyu ka sa su a aiki wani bai warware wani ba da imamu maliku ya duba sai ya ga ba dama ka ce in ka shafi azzakari alwalarka ta kare kuma ka sake ce in ka shafi azzakari alwalarka ba ta kare ba ta haka ba za su haɗu ba kaga aljam'u kenan la yumkinu sai ya ce to yanzu me abin yi sai ya ce to sai mu zo ga tarjihi akwai wanda yake shi ya fi inganci daga wanda bai fi inganci ba a ciki sai aka duba a fahimtar imamu maliku duka hadisan biyu da na ɗan ali da na abu huraira duka sun inganta to ya za a yi ya ce sai mataki na uku mataki na uku shine ma'rifatu tarikh lita'alama sabiq min al-muta'akhir ka san wanne ya rigayi wani sai binciko tarihin dalku bin ali a sai ya zo ya tambayi annabi wannan tambayar ne tun annabi masallacinsa na madina ba a ma yi ginin kasa ba an rufe ne da ciyawa kuma annabi ya rufe masallacinsa na madina da ciyawa ne wata bakwai daga nan kuma sai ya yi gini bayan ya yi hijira daga makka zuwa madina to kaga kenan wannan fatawar tun annabi bai kai wata bakwai a madina ba ya ba da fatawan cewa in ka shafi azzakarinka alwalarka ba ta karye ba wanda ɗarku bin ali ya kawo sai aka ce to shi ko abu huraira fa aka ce ai shi bai musulunta ba ma sai bayan annabi ya yi shekara bakwai a madina ya zo yi karatu a gabansa to don haka da hadisin abu huraira da na ɗalku bin ali wanne ne ya zo da farko kaga hadisin ɗalku bin ali shi ya zo da farko wanda annabi ya ce in ka shafi azzakari alwalarka tana nan shi kuma hadisin abu huraira ne ya zo daga baya sai imam maliku ya ce to anan sai mu koma babin nasiku wal mansuk wanne ya shafe wani hadisin abu huraira da ya ce in ka shafe azzakari alwalaka ta kare ita ta shafe hadisin ɗalku bin ali to yanzu idan ka ɗauko iziya sai an baka wannan tarihin shi malamin naka yana da wannan binciken saboda haka za ku halaka in aka raba ku da fikiyo na uku wani abu ne ya faru mai sauki wani mutum ya zo yana cewa ana cewa ba a nafila bayan sallah asubahi a gaba na yake wannan challenge a Lagos lokacin da muka haɗu ce to me yasa za su rika kama da irin wannan ga nasin hadisi sai na ce me nasin hadisin sai ya ce mutum ne ya tashi bayan an sallah asuba sai ya yi nafila da ya nafila sai annabi ya ce masa wace sallah ce wannan sai ya ce ai ban yi kaza bane shi yasa na tashi na yi to ka hadisi nan na ce ah to ai ba annabi ya karantar da wannan sallan ba ya ce kamar ya na ce da shi ya karantar da shi sallar ya tambaye shi mai kake yi ai da bai tambaye shi ba ko sai na ce to amma ya karantar da mu hadisi ba a sallah bayan asubahi sai me sai rana ta fito to wancan ya karantar ba wannan ba kai ina da maganganu da yawa amma tun da an dakatar da ni assalamu alaikum
alhamdulillah Allah ya saka da alheri zan gayyaci mai ta'aliki na gaba شيخ عبد الرحمن عيسى جيغا تفضل مشكورا مباركا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna roƙon Allah ya ji kan mu'assisa wannan kungiya a Sheikh Ismail Idris bin Zakariya rahimahullah muna roƙon Allah shi wa malam jagora shugaban majalisar malamai ta ƙasa a sheik muhammad sani hajjin girgishi da mataimakansa gaba ɗaya babu shakka aka ramakan lahu an yi nasara kuma haƙa ta cimma ruwa mala aminu daurawa da ya gabatar da wannan takarda babu shakka ya yi bahasi ya yi bincike kuma duk abin da aka kokari wanda ya cancanta a bayar ya bayar mala aminu Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya samu hira waɗannan ayyuka gidan aljanna babu shakka da irin waɗannan bayanai to mutane suna kama hanya ina son yi magana akan abubuwa guda uku cikin wannan takarda da mala aminu ya gabatar kuma abubuwan da ya faɗa muna mu ƙaru da su mu gamsu kunga daga cikin masajin akwai al'urfu al'ada
to ai mutum zai yi mamaki wannan kungiya ta mu kungiya ce ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna kungiya mai gudanar da gudda bid'a ta tsaye da sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu'assasa na wannan kungiya bai kafa ta akan jahilci ba ya kawa ta akan ilimi malaminsa da ya karantar da shi ya karantar da shi sunna almajiransa magabatan mu irin su a shek muhammadu sani hajingir da mu ɗaliban ilimi ya karantar da mu sunna kuma mun horu da ita cikin masajir an ce ga al'urhu al'ada to kada mutum shi mamaki urfi abinda ake ce mashi al'amarin mutane al'ada sun ka saba da ita mai kyau wadda ke kira zuwa ga a gano matsayinsu da matsayin addininsu da kuma kyautatuwarsu ada kuma al'ada mummuna misali malam nan ya yi magana a kan littafan da ake kakkarantawa a masabin malikiya duk alƙalin da aka sa ƙasan nan najeriya dole na shi hukunci da masau malikiya to a nan bari mu ga urfi sannan mu ga ada idan mutane suka zo gari ba nasu ba suna akan tafiya sai ga rigima ta kable tsakanin wani da wani suka yi fada ko wani abu na jayayya wanda zai kai su kotu ya samu sai gashi an garzaya an tafi kotu a ƙa'ida a masaban malikiya dole wanda zai ba da shaida sai an yi taskiyarsa adili sai an sa adilai guda biyu taskiyarsa sannan ya zama adili ya ba da shaida to sai ga wanga matafina ga rigima ta game ga shi an tafi kotu babu shaida to nan abinda zai amfani urfi da ada wannan da ya zo ya ƙarago alƙali sai ga shi ya zo da rigarsa da jamfarsa da wandonsa da rawaninsa da alkyabbarsa da ƙirgi ne laƙe daga hokka ya zo ba da shi ya yi ƙara gun alƙali ga abin da wanga ya mai to lokacin da aka tashi a yi hukunci an nemi ya kawo shaida bai shaida amma simatul khair ta bayyana gare shi cewa shi malami na ko ɗalibi ilimi na wa man alaihi wasu khairi kar zahar zukiya illa fi da durata sahar don haka ko da wagga alama in nan yake gida sai aika siya ta amma yanzu tun da matafida to za a karɓi magana ce za a yi hukunci a kan gani ne da wasu muhayyar shi zai ba da shaida ko ko shi ya kawo shari'a to sai gawar shi kuma an kira shi ya ba da shaida amma ba wanda san shi amma da ya zo sai ya tsallako matakalar kotu ya waɗo ko da alƙali ya dube sai aka ga idanun jawur kai ne babu hulla kuma sura sai bica bica ƙawahu ne babu alama alwala wando ne ya kece tun daga ƙawa har zuwa ga duduge har zuwa gwiwa ya ce an ce ana bi ɗan gamu wannan shi ma za a ɗauke shi wadda an hagalai wa man bi aka ce halihi balaginan an an yi zaki wallazi kad ala kad alala bi halati jurhi wala taqabbalu lahu shaharatu wala yu'adil saboda haka ashe kenan al'urhu wal alal aka kawo a masalin malikiya wajen kotu sai a bi shi kuma a hukunta ka ko ka ce baka yarda da hukumar malikiya ba kai haka sai na biyu mala ya magana akan jin tsoron Allah imamu malik bai karɓa fatawa duk fatawa da aka kawo wadda bai sai ce la'adari la'adari la'adari ta ai imamu ya sanar da mu cewa duk wanda ke niyyar shi karɓa fatawan mutane to shi gitta kai ne tsakanin aljanna da wuta in ya yi daidai aljanna in ya yi kuskure wuta don haka ashe kenan mai fatawa kada ya ga awa ya sha banza wallahi abinda mutum bai sani bai kashe kwadai ya saura biyu
fi darsin kadimi insha Allah wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah ya saka da alheri yanzu zan gayyaci ainihin uban tafiya uban gayya ya zo ya gabatar mana da ta'aliki Allah ya karba ya saka da alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barka
alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين tuni jawabi na dai ina karewa Allah tabaraka wa ta'ala yabo ne da godiya allazi bi ni'matihi tatimmu salihat gaskiya wannan taro na ƙara wa juna sani da Allah ya taimake mu ƙungiyar jama'atu zalatul bid'a wa iqamati sunna cikin tsare-tsarenta take tattaro maluma da za su je su karanta a duk lokacin da ramadana ya doso gaskiya ta ba da abin da ake bukata musamman a wannan shekarar da waɗanda suka gabata amma ta banan kuma ta cika kusan sama da waɗancan kuma an gayyato maluma wanda da ji kasan sun yi aiki ta matakai bayan matakai na neman ilimi har Allah ya kawo su wannan manzila wato masaukin makamansu to daidai wannan lokacin ina yabawa sheik aminu daurawa malami ne na Allah ya sani na kuma mai kwazo ne ko ba mai fargaba ba ne kuma ba mai kwaɗayi ba ne domin wanda ya faɗi abin iya abin da ya sani ai ya iya nasa to malaman tafsiri mun ji jawaban malama da aka yi ta mana daga ciki an gaya mana mahimmancin kamun kai da tausaya wa waɗanda za a kai mu wajensu da kuma tsantseni to da kuma idan ka yadda a tafiyan nan ta daga addini da gaske mutum yake yi to lallai ya yi himmar ta sanadinsa addini ya ci gaba kada mu mayar da mumbarin wa'azi gurin tallan karan kanmu ko gurin farauta ta me za a samu kamar yadda wancan malami yake cewa wasayyartu aziya hubulattan uzibul qanisa biha wal qanisa akwai ranar da aka gayyaci malaminu daurawa a jihar nasarawa wani basalake ya musulunta ba da dadewa ba ya je wajen karfafa karantar da addini a gurin da ya karantar sai ga wannan mai musulunta basarake yana so ya ga an samu masallaci inda za a tattaro al'ummar musulmi don tabbatar da wa majita ma'aƙaumun fi baitin min biyutin lahi yatlu na kitaban lahi wa ta dara suna hube na hum illa na zalat alaihimus sakina har zuwa ƙarshe abu to sai malamin daurawa ya tsayuwar mai daka ya ja hankalin masu saurarensa a gurin sai da aka tara miliyan saba'in danginin masallaci to kaga ba ce ya dawo da miliyan goma gida ba za ka ce danginin masallaci to kaga cikin damuwarsa akwai ɗaga addini wanda cikin kyakkyawan fata da zaton alheri ne ta kiran wayannan manyan malama namu su zo su ba da gudunmawa akwai wato sakatare na malam muhammad madu mustapha ya zama shugaban takardar to sai wani aiki ya ɗauke shi ya ba da uzuri karɓaɓɓe to shi kuma a taronmu na izala kun sani ya ce akwai wata illa da take damun sashin maluma idan mutum ya samu ikon shiga gidan gwamnati ko gurin wa'yansu attajirai to shi fa anan kuma ba maganar izalatar bidawa ya kamata sunna ko musulunci wanda izalar take yakin kar a shigar mara da abin da ba shi kenan ba sai cire wa'annan tunda ya samu zuwa gaban babba ya ce bana zai caba ya ce wannan yana damunmu da yawa wanda aka ce ku je guri kaza da tsara sun ga ko gwamna ko wani attajiri ya zo ƙoƙari ake ai hoto da shi a ce ina lambar waya ran kai daɗe lambar waya kaza kaza kaza kaza domin kar ya manta shi alhali abinda za a yi kuwa ya kai gaci shi ne sai ya zamanto khalisan li wajahillahi tabaraka wa ta'ala to sai madu mustafa ya ce mu daina haka ko akwai wanda ya tuna ko akwai wanda ya tuna to ga wani ya je shi da ya je bai ta kansan ba ya zo sabon musulunta sanadin wa'azinsa aka tara wa musulunci miliyan saba'in a minti kaɗan limit lihaza wal ya'amal lil amilu daga ƙarshe kun gadi inda karatu ya kai da faɗi yadda hadda ta kai da zama mutum ya zauna gaban alaramomi ya sha fari inda a islam ne to sai dai in an ɗora duk waɗannan ayyuka a kan la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam don zai shigo islam ɗin ya ce ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu tauhidi ya zauna babu shirka an yi taro a kafancan lokacin izala tana shekarunta na ƙuruciyar auna ta da lokacin kafawa kenan da aka zo sai sheik ismaila idris bin zakariya da tashi ya ce to jama'a mu izalatul bid'a wai kamatin sunna gimshikin aikinmu na kan gaba tauhidi sai da shi sallah za ta tsaye sai da tauhidi sallah za ta amfana haka zakka haka aikin haji haka azumi haka kowane irin abu na addinin musulunci ya ce to kar mu yi wasa da karantar da tauhidi don annabawan allah gabaki ɗaya abinda suka zo suka karantar ba inda aka samu saɓani a tauhidi ba wani annabi mai ra'ayin shi'a amma dole sai ta sunar wanda Allah ya aiko shi da addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha to duk yadda zaka yi karatu da inda duk zaka shiga zaka fita to kada shirka ta ratsa in ta ratsa to ta gina ba ta shiga ba ke ya zaɓin da ya sa ne ta jajinta ku je ku nemo shi ai ba wannan karan ba ne muka fara haka ne kuna tsammanin da ya taɓa allah kiyaye gargara ya auna alkur'ani da garwar ruwa don ya nakasa alkur'ani kana jin zai zo wannan taron za mu yadda amma da yake mu nasa ne shi namu ne a addini da aƙida da bin sunna iya ƙarfinmu na nemo shi ko ban nemo shi ba ya gamsar ko bai gamsar ba kuma al'ibaratu tukufil aƙila ko ya kira masu zarzarzar ko ya shuru yadda ya fitar da wayannan abubuwa da yadda wayannan malaman suka zo suka yi mana abin nan to wayansu irin yan zage-zagen kus ba za ku ƙara ji ba don an ɗaga su a duniya an nuna in har suna da wani abu kul hatu burhanakum in kuntum sadiqi haka ne to haka ake son malami ya zamanto don Allah za mu yi abu hadda mu almajiran da ku malama kusa ko nesa ba maganin me za mu samu wani kuɗi ba kuma karka ce za ka zo ka burge mutane ka ce ka san shiga da fita ta nahawu da kaza ta kaza a shek alhaji abubakar muhammadu gumi malamin malamin mu ya rubuta al'aqida a sahiha bi muwafaqati shari'a sai abin ya bata wa yan a rai sai suka zo suka samu wani wanda ya ya san magana wasali sarfu kaza da ka ce to kaga littafinsa ga wani gurin gyara a sarfu ya taɓa nan a wasali ya yi ɗan kuskure na ya yi kaza kaza sai ya zai ce yana da gyara a aƙidatu sahiha bi muwafaqatin shari'a sai aka ce malam ga wani ya zo ya ce to waye shi aka ce ai wane ne ce ho ɗalibi na wane aka ce eh sai ce to wai me yace a ce wai wai akwai wani gurin da yake wasali gurin wai ka taba wani gurin bai daidai ba sai ce to in kun je ku gaya masa ni ban zo koyar da nahawu ko sarfu ba ni aqidar musulunci ai nan ne zai nuna min inda na faɗi ba daidai ba dai yanda mutum ya kai karatu ya ce shi da shi da kansa ‘yan uwansa da ‘ya'yansa tun mahaddata ne da aka ba shi fili sai ce yana da abin da ya fi alkur'ani to yana hadda mai kasara shi ba a ƙila kuma abu na biyu wannan taron nan kuna jin duk wanda yake jin zafin musulunci yana jin daɗinsa a cikin ayon alkur'ani ya duka mun san cewa malama sun karantar da mu akwai inda Allah ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu to ni idan aka samu malama dubu kowa ya tsuguna yana harbin wancan aka ce ku zo mu haɗu ga wa atasimu suka ce a wata simin gu kaza ya dame su gu kaza ya dame su sai dai kowa ya tsuguna a wannan kowa ya tsuguna a wannan aka cewa ya ce in aljihunsa da kuɗi to wannan abu ya ba da mutane da yawa akwai mutanen da sun yi karatu a madina wasu sun yi a malaysia wasu sun yi a london wasu sun yi a bayero wasu sun yi a kaza da an ɗauko certificate an ce kai ne profesa wa ne ko kaza to shi da bai wa musulmi haɗin kai to an gama to shi babban malamin nan namu da ya zo ya karatu su ɗansa profesa wa ma kuke ce da shi profesa wa ku ga muna profesa wa to yanzu wannan karatun da ya yi in na dinga daga maka jago-jagon profesan da ba zai rabi ba guda nawa zan samu ashe wannan duk takardu din ranar ba da aka zo aka ce to zo mu yi zube ban ƙwaryata to mai gudu fa zai gudu in ka manta ko ina tuna bauchi to daga ƙarshe wato wannan magana tana da gayar mahimmanci yaya za a yi malamai profesa dokta wani ba dama su haɗu ba dama su haɗu ina ilimin nan ba ku san mu a ta simu bi abdullahi jami'an ba ne ba ku san kalmar shahada ta haɗe musulmi ba ne ba ku san dole kowa ya bar abin da yake na tunaninsa a dawo mai Allah tabaraka wata'ala ya ce yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fasara bane a ce musulmi duk sun tarwatse har kafiri ma da ba musulman ba ya ga bura ya zo ya ce kuce kuce da musulmi da kafiri ɗaya ne duniya ta ci gaba an waye to ga mala aminu daurawa in ji shi a yanzu da suka je wani masallaci da aka samu sharrin iblis da ƙiƙi juna a wani tsakani kiristoci nan da Allah ya saukar da fatiya wanda su suna addara kansu a nasarawa amma ba su bane to ya ce musu abuwalin batattu ba su da karatu suka je suka daddaki mutane sanadin sun yi sako-sako da iliminsu na addini sun yi sako-sako da haɗin kansu jaraba ta faɗa wa duniya aka kore su aka mayar da masallaci coci da suka ga zama aminu daura da suka ce amma ku musulmi ne ku musulmi ne to da shiga suka yi irin waccan da ba a tambaye su ba sallallahu alaihi wasallam
الله أكبر الله أكبر الله أكبر a daidai nan Allah ya kawo mu ƙarshen wannan takarda khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya ƙara daga daraja Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa wanda ya gabatar da wannan takarda muna addu'a yayin da malam ya tashi zai koma gida Allah ya amintar da shi da tawagansa lafiya Allah ya sanya lada a mizani Allah ya amfanar da mu daga abubuwan da muka ji har yanzu abu dai yana da ƙara sama kamar yadda muke gani wanda zai